إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته safiyar asabar goma ga watan jumadan ula hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara 1439 daidai da 27 ga watan januwari shekarar miladiya ta 2018 wannan shine kasas na tara cikin jerin giyar kasusuwan karatun littafin al-istiqama wallafar shekul islam ahmad ibn abdulhalim ibn abdulsalam ibn taimiyat al-harrani allah ubangiji ya gafarta masa wannan littafi yana karantar da mu ne tafarki madaidaici dangane da fassarar wato sunayen allah masu girma sunayen allah masu daraja masu ɗaukaka da kuma bayani akan tafarki madaidaici dangane da wasu ka'idoji na shari'a da usulul fiqh Allah ubangije ya saka ibn tumiya da alkhairi a darasin da muka yi a baya in ba ku iya tunawa ibn tumiya ya yi magana dangane da wasu daga cikin manya-manyan malaman mazhabin shafi'iyya waɗanda suka saba wa al-imam shafi'i ta fuskar shi al-imam shafi'i yana da matukar kyama zuwa ga ilmul kalam amma su kuma waɗannan manya-manyan malaman mazhabi wanda suke bin tafarkin al-Imam Shafi'i a mazhabin sa rahimahullah wa rahimahumullahu ajma'in su kuma sai ya zama sun samu shishige ma ilmul kalam an san su da shi har ma wasu su sun samu matsaloli dangane da haka a aqidarsu ya buga misali da malam Abul Ma'ali ibn al-juwayni rahimahullah a inda kuma yace wa amsalihi min al-fuqaha da wasu malaman fiqh kwatankwacin sa wanda ire-iren su sune irin su al-imamu abu ishaq shirazi irin su al-isra'ili su abu abdullahi muhammad ibn khafif su al-imamu abubakar al-baihaqi da su abu hamid al-ghazali rahimahumullahu ajma'in wannan dukkan sa daga cikin kibaru ulama shafi'iyya waɗanda suke sun kutsa cikin ilmul kalam wanda wasu sun samu matsala game da haka to shine sai muka ce tunda ya ambaci abul ma'ali anan babu laifi na dan ji tarihin shi a takaice daga littafin siru a alamin nubala wannan littafin siru alamin nubala ne mujalladi na goma sha takwas na bugun mu'assatur risala wanda suka fara buga shi tun a ainihin wato wajen shekaru 40 da suka wuce wannan bugun da ke hannuna sun yi shi a 1996 ne shine bugu na goma sha ɗaya ga shi a shafi na 468 lambar tarjama ta 240 a cikin ita wannan tabaka tabaka ta 25 kenan al'imamu الذهبي شيخ المؤرخين والمحدثين يتي إمام الحرمين آه الإمام الكبير شيخ الشافعية إمام الحرمين أبو المعالي عبد الملك ابن الإمام أبي محمد عبد الله بن يوسف ابن عبد الله بن يوسف ابن محمد ابن حيوية الجويني ثم النيسابوري ضياء الدين الشافعي صاحب التصانيف يتي ببن مالمي babban shehin shafi'iyya limamin harami guda biyu saboda ya karantar a makka da madina an yi mashi alkunya da abul ma'ali sunan shi abdul malik dan abdullahi dan yusuf dan abdullahi dan yusuf dan muhammad mutumin garin juwayin wani ƙauye ne kusa da garin naisabu wanda kuma daga baya ya zauna birnin naisabu ana mashi lakabi da diya'uddini malami ne ba shafi'i da yake da littafai da dama an haife shi hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shekara 419 ya rasu jihar shekara 478 shekara shi 59 kenan a duniya rahimahullah gashi nan ya ta kawo maganganu a inda yake cewa wa fi funun ibn aqil a cikin littafin kitabul funun na abul wafa ali ibn aqil al-baghdadi wannan shi ma wannan misali ne game da malamai wanda suka samu kansu a cikin matsala ta fuskar aqida Allah ya gafarta mishi ibnu aqil kamar da zahabi ya siffanta shi a cikin siru alamin nubala yake cewa kana ya tawakkadu zaka'an yana da dimbin basira wa kana bahara ma'arifa wa kanza faba'ila ya kasance kogi ne na ilimi kuma wani taska ce ta falaloli lam yakun fi zamanihi min nuzara'ihi nazirun ala bid'ati haka za a biya fada lam yakun fi nuzara'ihi nazirun lahu ala bid'ati duk da bid'arsa ta mu'tazilanci a cikin sa'o'in shi babu babu kamar sa abin da ya faru da shi kamar da zahabi ne ya ba labari cewa ba hambale ne amma sai ku yi karatu a gun wasu malamai daga cikin mu'tazila zahabi yake cewa fan harafa an sunna sai ya karkace daga tafarkin ahlus sunna game da al asma'u was sifat wannan malami ya rasu jihar shekara 300 a 513 kamar shekara 926 kenan rahmatullah babban malami ne littafin shi dinnan alfunun zabi ya ba da labarin cewa ya kai mujalladi 100 yace kusan ilimi ne na komai a cikin sa zaka ga al-imamu ibnu qayyim al-jawziya yana yawan dauko maganganu daga wannan littafin a cikin littafin bada'iul fawaid to a cikin shi wannan ibnu aqil din yake cewa qala abdul qala umayd al-mulk قدم أبو المعالي فكلم أبا قاسم بن برهان في العباد هل لهم أفعال wani lokaci abul ma'adi ya zo yana tattaunawa da wani malami mai suna ibn barhan wato abdulwahid ibn ali ibn barhan kenan al-ukubari wanda babban malamin nahawu ne daga cikin ɗaliban al-imamu ibn batta ya rasu da shekara 456 da sai suka zo sa tattaunawa da wannan malamin nahawu wanda ahlus sunna ne da kuma wannan babban malamin fiqh da usulu shi kuma yana da mazhabi na ash'ariya akan ayyukan bayi sai faqala abul ma'ali sai shi ibn juwayni yake cewa in wajadta ayatan taqtadi za fal hujjatu laka in ka iya kawo mana aya cikin qur'ani wacce ke nuna hujja akan bayi suna da aiki to na yarda fatala sai wannan mutumi ibnu barhan ya karanta mishi walahum a'malun min duni zalika hum laha amiluna a cikin sautul mu'minun wa madda biha sautahu aka ce ya ja muryarsa yana ta maimaita daidai hum laha amiluna walahum a'malun min duni zalika suna da wasu ayyuka koma bayan waɗancan hum laha amiluna su suke aikata ayyukan yanzu kaga wannan aya tana tabbatar da bayi suna da aiki sannan ya ƙara karanta mishi faɗin Allah la wustata ana la kharajna ma'akum yuhlikuna anfusahum wallahu ya'lamu innahum lakadibuna ta cikin sautu tauba kenan yace walau kafirai ko munafikai suna cewa la wustata ana la kharajna ma'akum da mun iya da mun samu hali to da mun fita tare da ku yuhlikuna anfusahum suna halakar da kansu wallahu ya'lamu innahum lakadibuna Allah ya san ƙarya suke ai kanu mustati'ina Allah ya san ƙarya suke za su iya sun ki aikatawa ne fa akhadha abul ma'ali yastarwihu ila at-ta'wil to kaga babban malami amma bai da gaskiya da aka faɗi waɗannan ayoyi bai yarda da su ba bai so a bar su a yadda suke tunda sun saba wa aqidarsa sai ya fara kwana-kwana ya fara juya magana faqala yace wallahi innaka labaridun shi wannan malami sai ce mashi amma dai kai kam mutum ne wanda yake barid wato wanda yake da busasshen magana ta ta'awwalu sariha kalamullahi yanzu kana murɗe zancen Allah wanda yake karara litusahhiha bi ta'awilika kalaman ash'ari don kawai ka inganta maganan al-ash'ari sai ka murɗe ta Allah wata irin malanta ce wannan وأكله برهان ابن ابن برهان بالحجة ذهب يتي سي ابن برهان يتي شي da hujja ta buhita sai ya shuru don ka gane digima malamin bai da hujja ƙure shi ba wani abu ne mai wahala a tsaya kai akan asalin hujja kenan qala abu sa'ad al-sam'ani al-imam abu karim ibnu muhammad al-marwazi as-sam'ani ne littafin al-ansab yake cewa kana abul ma'ali imaman a'immati al-itraq abul ma'ali limami ne na limaman ilimi kai tsaye mujma'an ala imamatihi sharqan wa gharban an hada kan limancinsa gabashi da yammacin duniya lamtar al'uyunu mislahu idanu ba su ga irin shi ba tafaqaha ala walidihi ya koyi karatu a gun mahaifinsa da tufiya abuhu wa li abil ma'ali 20 sana mahaifin shi ya rasu dan yana da shekara 20 fadarrasa makanahu sai zauna gurin uban ya ci gaba da karantarwa wa kana yataraddadu ila madrasatil bayhaqi yana zuwa makaranta da imamul bayhaqi wa ahkamal usul ala abil qasim al-isra'ili al-iskab ya koyi usulul fiqh a gun wani babban malami shi ma ba shafi'i din na irin wannan matsala shine al-imamu abu ishaq abu qasim al-isra'ili al-iskab malam baduku wanda shine training din abu ishaq al-isra'ili mai littafin alluma wancan da muka ambata shi wannan ya rasu 452 ne bayan hijira rahimahullah wa kana yunfiqu min mirasihi wa min ma'lumin lahu ibn al-juwayni ya dinga ciyar da kuɗin da ya gada wajen neman karatu da wani ɗan abu da yake samu ila an zahara ta'assubu bainal fariqaini har aka samu matsala ta kabilancin mazhaba tsakanin Hanabila da Ash'ariyawa a wannan gari nasu wa tarabati al ahwal aka samu rigingimu da yawa fattara ila safari an sabur sai bar kasan nay sabur ya gudu فذهب إلى المعسكر يتفجر المعسكر ثم إلى بغداد دقنان كما بغداد وصحب الوزير أبا نصر الكندري يجي دونا دا ولي وزير مسنا أبو نصر الكندري وندا وزير نجا سركي دا يكي تمش سلطان طغر طغر طغر طغر البك ولي daga cikin sarakunan turkawa muddatan yatuhu ma'ahu tsawon lokaci suna ta yawo tare wa yaltaqi fi hadaratihi bi kibaril ulama yana gamuwa da manyan malamai a wurin wannan sarki ko wannan abin nan waziri wa yunaziruhu yana tattaunawa da su fatahannaka bihim sai ya saje da su shi ma ya zama irin su wata hazzaba kuma ya goge wa sha'a zikruhu ambatan shi ya yabo thumma hajja wa jawara arba'a sinina yudarisu wa yufti sannan ya aikin haji ya zo ya zauna shekara hudu a ƙasar makka da madina yana karantawa yana ba da fatawa wa ya jima'u turuqal madhhabi yana tattara hanyoyin mazhabinsa ila an raja ila baladihi ba'da mudiyyi nawbat ta'assub bayan an gama wannan rigingimin sai ya dawo fadarrasa bi nizamiyyati naysabur ya zama malami mai karantawa a madrasatul nizamiyya wacce ke naysabur واستقام الأمر الأمر يميكي قريشي وبقي على ذلك ثلاثين سنة غير مداهم شكرا تلاتين ينا كرم تواباب وانديكي مش قوقويه ولا مدافع كويكي جارش مسلما له أنك مش قومي الأمر كرم توا المحراب لمنسي والمنبر دا لمنسي نيو دا كل دا كمان المنبر بقبع والخطبة والتدريس ومجلس الوعد يوم الجمعة وكما وعد ران الجمعة وظهرت تصانيفه لتفنش سكا بينا وهدرت دروسه الأكابر والجمع العظيم من الطلبة من يما لميد طالبي داما سكا لتشما كرنتش وكان يقعد بين يديه نحو من ثلاثمائة أنسى مكمن متن تريقنا زما أقبنشي وتفقه به أئمة limamai da dama sun koyi karatu a gurin shi to kaji irin darajar iliminsa mabarka ji da kanshi abin da yake bada labari irin fitinar da ya shiga zahabi ya ce wa qara'atu bi khatti abi ja'far aidan sami'tu abul ma'ali yaqulu qara'atu 50 alfan fi 50 alfan ke na karanta na karanta takaddu guda dubu hamsin cikin littafai dubu hamsin thumma khallaitu ahal al-islam sannan nayi watsi da musulunci da musulmai bi islamihim بإسلامهم فيها وعلومهم الظاهرة نيوات إلى علم من مثلين تلك أكثر من القرآن دا سنة دا سورانس وركبت البهر الخدم آه وركبت البهر الخدم آه خدم ن ن الخدم نفاق تكون قوجين فائي وغفت في الذي نهى أهل الإسلام نجي نفاق أبند ما لمن مثلين تلك كأفاق علم الكلام كل ذلك في طلب الحق wai duka ina neman gaskiya wa kuntu ahrubu fi salati dar min at-taqlid saboda na kasance tun farko ina guje ma kawai na koyi abu ta fuskar ta kalidanci ba tare da na san dalilin shi ba wal ana faqad razatu ila kalimati al-haqq yace yanzu na gane kuskure na na dawo kan kalmar gaskiya alaikum bi dinil ajais ina horon ku ku bi addinin tsofaffi fa in lam yudrikni al-haqq bi latif barri in dai Allah bai riske ni da tausayinsa ba fa amutu ala dinil ajais in mutu akan addinin tsofaffi ba wa yuktamu akibatu amri inda ar-rahil ala kalimatil ikhlas kuma in samu na cika da kalmar shahada la ilaha illallah ba in Allah bai mun haka ba falwailu libnul juwani yace dan juwani ya shiga uku ma'ana ya gama rudewa bai ma san abin da yake kudircewa ba kuntu zahabi yace kana hadha al-imam ma afardu raka'ihi wa imamatihi fil furu'i wa usul al-madhhabi wa quwwati munazaratihi la yadri al-haditha kama yaliqu bihi la matnan wala isnadan zahabi ya ce wannan malamin duk da girman basirarsa da limancinsa da sanin da yawa fikihu da usulul fikihi ya kasance bai san hadisi kamar da ya dace ba bai san matani ba bai san isnadi ba wanda yana daga cikin abin da ya jawo mishi samun matsala game da aqida din zakara ذكر في كتاب البرهان ذكر في كتاب البرهان حديث معاذ في القياس daga cikin dalili akan cewa bai san hadisi ba in ji zahabi a cikin littafin shi al-burhan na usul fiqh ya kawo hadisin nan na mu'azu akan kiyasi wanda aka ce wai annabi ya aiki mu'azu kasar yaman ya tambaye shi da me zaka yi hujja yace da qur'ani in baka samu ba da hadisi in baka samu ba yace zan yi kokari iyayi na ba zan karkace ba ko manzo Allah sai sunan aka ce biki ka faɗa shi yace na gode wa Allah da ya shaidar da kai ga abin da yake daidai wannan hadisi ne shahararre duk malaman usul fiqh suna kafa hujja da shi wajen tartibul adilla amma bai tabbata ba hadisi ne mai rauni kwarai akwai nakara a cikin mataninsa sannan akwai jahala a cikin isnadin sa karanta kula nan kusa littafin manzatu sunna fil islam wa bayanu annahu la yustabna anha bil qur'an na ash-shaykh al-albani rahimahullah akwai malamai da dama da suke maganganu akan wannan hadisi da raunin sa duk da yake wasu malaman sun karkata zuwa ga inganta shi kamar al-imam ibn abdul barr namari Allah ya gafarta mishi amma kuskure ne malamai sun tabbatar da akwai kuskure a cikin wannan ingantawa to hadisi ne wanda bai tabbata ba da ya kawo wannan hadisin faqala yace huwa mudawwanun fi sihah yace yana cikin ingantattun littafai muttafaqun ala sihhati yace kuma an hada kan ingancin sa to za bi amfani da wannan ya nuna cewa ibnu jawni bai san hadisi ba al-imam as-subki da yazo nan wajen a cikin tarjuma ibnu jawni sai da ya dinga yawan binnan zahabi raddi musamman har sai da ya babi na musamman baya gama tarjuma yace zai mai da martani akan sharrin da zahabi ya faɗa a cikin targama ibn zuwaini ya kawo waɗannan maganganu ya ce wannan to ai ba wannan ai ba adalci bane dan kawai ya kuskure akan hadisi da kai ma kana kuskure akan hadisi ai kai ma ai da kake koyar da mu mun ganda ka kuskure akan hadisi maganganu da kaji ka san na son zuciya ne ba san malam subki ya samu matsala sosai Allah ya gafarta mishi ya tirsa su zuwa ga koyan karatu hadisi a gun al-Imam Zahabi amma ba ya san aqidar Zahabi da haka da yazo cikin littafinsa da bakatu shafiyan kubra sai ka ji yana tun maganganu tun yana habaici har ya kai ga yana faɗar suna yace malamin mu zahabi ko san baya san Allah Allah ya mishi mu'amala irin yadda mu'amalanci mutane Allah kaza kaza waɗannan mutanen sai yayi shari'a da su a gaban Allah ya ce kaza akan wani ya ce kaza akan wani da ya je kan abin nan haka kan birzali da malam mugultaya da su wane ne sai ya tattara sai ce duk waɗannan ibn timiya ne ya halaka su ce malamai ne masu ilimi amma ibn timiya ya halaka su da aqida shi Allah shi kyauta hatta masoya zuciya ɗan uwan shi sun tabbatar da abin da yayi ba daidai bane kamar su kausari da suka taqiqi littafin shi kausari taqiqin muqaddimar littafin wanda yake magana akan ka'idatin fil mu'arrikhina da ka'idatin fil jarh wa ta'dil kausari ya ware ta yi taqiqin ta ya nasharata amma shi da kan shawarar sai da yake kai gaskiya akwai son zuciya wasu maganganun da yake fara akan zahabi ba haka bane wanda duniya ta ga abin da zahabi yayi ba a samu wani malamin tarihin da ya kai shi ta ka tsantsan wajen faɗan abin da yake daidai akan masoya da makiya ba amma shi ibn abin na surki to ya shahara wajen sharhin tafarkin sa na shafi'iyya in fact har yakan yi ma runtu waɗanda ba shafi'awa ba ya ce shafi'awa ne kamar imamul bukhari ya kawo ta bima bukari ya ce bukari ma ba shafi'i ne Allah shi kyauta zahabi ya ce kultu bal madaruhu madaruhu ala al-harith ibn amr wa fihi jahala dama zahabi na daga cikin sufofin sa shine baya wucewa kan hadisi da magana akan shi har su su safadi suka ce suna tausaya mu irin wahalar da yake sha duk karatun da yake musu in ya kawo kan hadisi ko ya yake bai wucewa sai ya faɗi nagarta ko rashin nagartarsa to kaga duk da ya faɗi magana ya ce hadisin kiyasi kaza kaza shine ya tsaya zai maka tahrijin shi a takeice yace wannan hadisin akwai mutum mai suna al-Harith ibn Amr wanda shine a cikin isnadin wa fihi jahala kamar da Imam al-Bukhari ya faɗa a cikin at-Tarikhul Kabir wannan mutumin sunan shi Harith ibn Amr ibn Abi Mughira wanda Bukhari ya ce la yu'raf al-Imam at-Tirmidhi da Abu Dawud sun fitar da hadisai wannan hadisin bizzat nashi kuma cewa yi an rijalin min ahli hims haka isnadin yake daga wasu mutanen ƙasa hims an mu'adun daga mu'adun sai da ya ce fa isnaduhu salihun isnadin yana da nagartar da za a bincike a kan shi amma ba ingantacce bane wallahu a'lam wa qala al-maziri fi sharh al-burhan al-imam al-maziri malamin suka bin iyad mai sharhin littafin sayyid muslim din nan yace da ya sharhin burhan na usul fiki da yake ce fi qaulihi game da fadin ibn al-juwayni inna allah ya'lamu al-kulliyat lal juz'iyat ibn juwayni ya faɗa wata magana ne wannan ma'anar cewa Allah ya san abubuwa ne a jumlace ba wai dalla dallan su yadda za su faru ba sai malami ya ce wa dittu law mahautu habidan na so a ce in sa jini na in goge wannan magana bai kamata ya faɗi wannan magana ba sai da yake cewa wakila lam yakul bi hadhihi almas'alati tasrihan an ce bai faɗi ta haka karara ba bal ulzima biha amma Allah zinta mai ita ne li'annahu qala bi mas'alati al-istirsali fi ma laysa bi mutanahin min na'im ahli al-janna wallahu a'lam dan yayi magana akan qadiya ta al-istirsal wato abin nan hauhawar ni'imar aljanna da cigabanta da magana da mutajila suke da ita akan cewa za ta ƙari da sauransu to yayi irin wannan magana shine aka ce to idan ka ce haka kana nufin Allah bai san tafasiru na abubuwa ba kenan sai dai jumlar su ko magana ce wata ke mummuna zahabi ya ce qultu hadhihi hafwatu atizali wannan wato abin nan ne tuntube ne na mu'tazilanci hujra abul ma'ali alaiha malamai sun kaurace ma abul ma'adi a kanta wa halafa abul qasim al-kushairi la yukallimu wani abokin shi malami ya rantse da Allah ba zai ƙara mishi magana ba wani fiya bai sababiha aka kore shi daga garin su a sababinta fajawara shine ya koma kasar makka wa ta'abbada ya tabauta Allah wa taba walillahi alhamdu minha kuma ya tuba Allah ubangiji ya yafe masa muna godiya wa Allah da ya bashi damar tuba wannan magana ma din ka koma cikin littafin subki sai da ta mai da martani akan su kama annahu fi akhir fi al-akhir rajjaha madhhab as-salaf fi sifati wa aqarrab kamar yadda a karshen rayuwarsa ya dawo kan mazhabin salaf ya tabbatar da shi gashi ya ci gaba da cewa wa hakal faqih abu abdullah al-hasan ibn al-abbas abbasi ar-rustani قال حكى لنا أبو الفتح الطبري الفقيه قال دخلت على أبي المعالي في مرضه ماشي يقول أبو المعالي سند باشي لا فيها رشي لا فيها الرسوة فقال سيتي أشهدوا علي أني قد رجعت عن كل مقالة تخالف السنة كشيدة سوى نايو أسيدة دو وتمغنى وتتسابع وسنة من الله صلى الله عليه وسلم وأني أموت على ما يموت عليه أجائز نيسابور zan mutu akan irin aqidan mata kanana tsofaffi wanda suke wato ƴan ƙasar ne sabo wato wanda ba a gurbata musu aqidar su da wani abu wanda yake mummuna ba gashi duk na tsallakewa ne na ru'usul aqlam ne zahabi yace tufiya fil khamis wal 20 min rabi'il akhir sanata 48 wa 400 ya rasu a ranar 25 ga watan rabi'ul akhir shekara ta 478 ودفن في داره أرفش أجدنسا ثم نكل بعد سنين إلى مقبرة الحسين daga baya aka ɗauke shi kuma bayan shekaru a kai shi makabarta gama gari fadufina bi jambi walidihi aka rufe shi kusa da mahaifinsa wa kasaru minbarahu suka karya mimbarin da yake hawa yana wa'azi wa ulliqatul aswaqu aka rufe kasuwanni wa rufiya bi qasa'ida aka ta mushi wato ta'aziya da waƙe-waƙe wa kana lahu nahawun min arba'in mi'ati tilmis yana da ɗalibai sama da ɗari hudu kafaru mahadirahum wa kalamahum sai suka farfasa tawadarsu abin nan din tawadarsu kwalba ko abin nan mai sunan shi goran tawada ko suka farfasa wa kalamahum suka karya fensiransu wa aqamu hawlan suka zauna shekara guda suna ta kaba rubi atil manadilu an ru'usi amman kowa ya cire lullubin kanshi suka daina sa rawani ko hula ko wani abu bi haisu mastara ahadun ala sitri ra'asihi babu wanda ya ganganci ya ce bari ya rufa kanshi duk alama wai ta kaba ne maza fa jama'a wa kanat talabatu yatufuna fil baladi na'ishina alaihi dalibai suka dinga yawo anguwa anguwa suna kuka don mutuwarsa mubaligina fi siyahi wal jazai suna kaiwa matuƙa wajen ihu da nuna gazawa zahabi ya maza ya ce kultu haza kana min zila ajini wannan dai al'adar maguzawa ce la min fi'il ulama il muttabi'ina ba aikin malamai bane wannan magana ma sai da ibnu sai da sai da suke raddinta cewa to ai bai ce su ba ai ba shi yace ai ba an dai nuna kauna ce kuma ai kaga abin bai ce saboda shi yace ai ba ko zahabi ya da irin wannan dabi'a baya barin barna sai magana akan ta kaga tarihi na amma ya maza ya ce haza kana min ziyyat ajimi wannan al'adan maguzawa shi ke nufi da ajim anan la min fi'il ulama il muttaba'ina ba aikin malamai bane a ce dan wani malami ya mutu ai ta kuka shekara guda ana kuka ana ta kaba ana kaza ana kaza jama'a wannan a take take nan kwarai game da tarihin al-Imam Abul Ma'ali Ibn al-Juwayni kaji irin malaman da ake cewa a kibin sunna a ra'ayinsu jama'a wanda su ma ra'ayin nasu daga baya sun yi baran-baran da shi a lokacin da sun riga sun makara Allah ya gafarta mishi ilmomin shi sun yafu da sauransu shine mai littafin waraqat din nan mun tsallake bayani akan littafin shi ne waraqat da burhan da akwai wani babban littafin shi wajen mujallali takwas wanda ya a cikin fiqh shafi'iyya ga sunan da littafai kala daban-daban kuma ko ina ka je an san labarin shi amma ka ji matsalar da yake fama da ita Allah ya gafarta mishi kisa zahabi ya kawo anan yayi misali da shi a cikin malaman fiqh masu cewa suna bin shafi'i zai zai ƙara bayani akan wannan mas'ala suna bin shafi'i amma kuma ba su bi shafi'i akan aqidarsa ba sai suka bi shi akan fiqh sai zama lazimin abin da suke ba sa bin shafi'i to zai zai mana misali akan dukkanin mazhabu din nan kowace mazhaba zaka ji akwai ire-iren waɗannan mutanen da su ne manyan a'imma a mazhabin amma kuma aqidarsu ba irin ta asalin mutumin da suke danganta kansu zuwa gare shi a mazhabin ba kaga lazimin haka kenan ba mazhabin suke bi ba ina fata mun gane wannan to sai mu koma cikin matanin inda malam ibnu taymiya yake cewa wa bi izai haula'i bayan da muka ji ya ce akwai bangaren waɗannan da suka yi guluwi a wurin wato bin mazhabi tafarkin fikihu suka bar aqidan malaman su akwai kuma ɗayan bangaren su ne na malaman wato abin nan malaman kasar kufa masu kiyasi din nan ko hanafiya sai ce kuma tsakankanin su akwai wato akwai da suke kallon juna da su su ne suwa ne akwai ahlul zahir ɗan zahiriya kabin hazmin wa nahawihi kamar al'imamu abu muhammad ibn hazmin al-zahiri rahimahullah wa nahawihi da shi da ire-irensa mimman yadda'i annan nususa tastawibu jami' al-hawadith wanda suke ganin cewa nassoshi suna iya ɗauke gabaki ɗayan bayani akan abubuwan da ke faruwa na da kullum bil asma'il lughawiyya da sunayen su yadda suka zo a larabci allati la tahtaju ila istinbat wanda ba sa bukata zuwa ga wani kokarin fahimtar wani abu daga gare su sai dai kawai a kalli zahirin su a aiki da su واستخراج أكثر أكثر من جمع النصوص واستخراج أكثر من جمع النصوص ba sa bukatuwa zuwa ga wani kokarin tsakuro hukunci in banda kawai a tattara nasoshi hatta tamfa dilalatu fahwal khitabi wa tusbituhu fi ma'anar asli ballantana kuma a iya kore ma'anar a dilalar abinda zancen yake nufi abinda zancen yake tabbatarwa a asali wa nahu zalika min al mawadi' allati yadullu fiha al lafz al khas ala al ma'na al am da ire-iren waɗannan wurare waɗanda ake samun lafazi gama gari ko lafazi na musamman ya nuni zuwa ga wata ma'ana gama gari wato bayan waɗancan waɗanda su ba ruwansu da nasoshi waɗanda kawai suke aiki da kiyasi kuma suka kafa kiyasi ko da nasi ya zo ya saba mashi ta suke a ya saba ma kiyasi misali su ne hanafiya ba sun riga sun ce zubar da jinin dabba mai rai musula ne da haka suka hana fidiya suka hana kaza to sai kuma aka samu manzala sai sunama yana yi ma dabbobi ish'ari a hadaya duk da haka suka rufe idan su suka ce a shi ma musula ne ba kyau sai riga sun ce qur'a abin nan ne caca ne duk da suka samu kuma hadisi daga baya cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana wa matan shi qur'a in dai tafiya sai suka ce a har yanzu tana nan a matsayin kimaru sai suna da wannan gangancin malaman kasar kufa Allah ya gafarta musu to a nan ne ma sai aka samu wasu daga baya suka ce a to a dauka dai qur'a ko da za a yi ba dole bane a yi aiki da hukuncinta za a iya yin qur'a samu asma'u ya fito amma sai da mijin a cikin sarran shi ya fi so ya tafi da laila to sai ya tafi da laila din zai iya kin aiki da sakamakon ƙura'a wato murɗiyar zaɓe kenan ko suka ce ba komai in malaman ƙasa kuma su suke irin waɗannan fatoyi to su ne ibn taymiya yake cewa masu watsi da nasoshi su ne muka ji ya ce shafi'awa da suka zauna kusa da su suka koyi irin wannan tafarkin ko to sai ce waɗanda suke mukawamanta su wanda suke ɗayan ɓangaren su ne waɗanda su kuma suke cewa nafsi shi kaɗai ake aiki da shi zahirin shi ba za a aiki da duk wani istin baƙi da babu shi a cikin nassin ba ibn hazm yana kan gaba a cikin waɗannan Allah ya gafarta mishi shine yake cewa alal misali faɗin Allah subhanahu wataala wala taqul lahumu uffin wala tanharhuma yace wannan ayan nassi ce akan hana faɗan uffin amma ba ta zama nassi akan hana faɗan wani zagi daban wanda ba uffin ba saboda tsabar makalewa akan nasu to irin wannan kaga shi ma zaniya ce ina fata mun fahimci wannan wato yanzu wannan kaga lafazi ne khas tafsir ko akai hani akan shi sai suka ce baya nuna dilala akan irin wannan alfas din da suke daukar irin wannan ma'ana to irin wannan ne ibnu taymiya yanzu yake cewa su ma suna kan kuskure ta fuskar inkarin yuwar istinbati da takaita ma'anar lafazi a kan shi kan shi keke da keke ba tare da an yi kiyasan shi da wani ba ko da kuwa sun haɗu da juna a wajen illa da yanayinsu da manufar da ta ake faɗansu da ya ce waɗannan zahiriya masu kaiwa wannan matuƙar to suna da alaƙa ko kuma suna kishiyantar juna da su da kufawa mutanen mazhabin abu hanifa wanda su kuma babu ruwansu da nasi kaga waɗannan sun yi watsi da nasi gaba ɗaya waɗancan kuma sun yi watsi da kiyasi gaba ɗaya sai dai mana magana wadda ke tace daidai wadda da ita ya kamata a yi aiki gashi inda yake cewa wata wasu tsaka-tsaki abin da ya dace fi duka game da wannan shine tariqatu fuqaha'il hadith tafarkin malaman fiqhun hadisi alherin Allah ya kai gare su yana daga cikin alamar jahilci kaji mutum yana inkarin cewa malaman fiqh ba su san hadisi ba annu malaman hadisi ne ba su san fiqh ba yana ta kokarin hada wata gaba wata a cikin khayal ɗinsa ne kawai ba ta da hakika wata gaba tsakanin malaman fiqh da malaman hadisi alhalin waɗannan malamai tafarkin su guda malaman fiqh dai su ne malaman hadisi malaman hadisi su ne malaman fiqh a yadda al'amari yake a gun magabata daga baya ne da al'amari ya nisa sai aka samu waɗanda ake ce malaman fikihu ba su san hadisi ba kamar wanda muka ji game da ibnu juwayni aka samu kuma waɗanda suke malaman hadisi ba su san fikihu wanda suka takaitu kawai akan haddace hadisai kawai kamar da kake ganin misali za a samu alaran mama haddacin matanin qur'ani bai san tafsiri ba sai kuma wani mai tafsiri masanin ta'awili shi kuma bai haddace qur'ani ba wannan ma tafarki ne na mutu akhiru ko mun gane a tafarkin magabata sai ya iya qur'ani ya iya tafsiri lazumin iya ɗayan sai ya iya ɗayan baya takaituwa akan ɗaya ga ɗaya to haka dangane da fiqhu malaman fiqhun hadisi da ake ishara a nan sune irin su Imam Malik irin su Ahmad ibn Hanbal irin su shi Imam Shafi'i irin su Bukhari irin su Abu Dawud irin su Muhammad ibn Sirin irin su ainihin wato alqadi shuraih da ire-iren waɗannan malamai ne masana fiqhu masana hadisi bisan da suka zo kafa hujja za su ce kaza hukunci shi kaza fiqhu kenan ko sai su ce saboda annabi ya ce kaza ko saboda sahabiwa ne ya bada fatawa da kaza ma'ana suna ɗaure fikihun su da hadisi waɗannan su ne fuqahul hadisi tafarkin su shine madaidaici idan ka je ka nemi littafin abin nan a littafin a jami'ul ulum wal hikam na malam ibn rajab al-hanbali rahimahullah wanda malami ne da ya rayu a ƙarshen karni na takwas ya rasu ya shekara ɗari bakwai da casa'in da biyar Allah gafarta mishi babban graduate ne na makarantar ibn ibn qayyim al-jawziya ko a cikin littafin yayi ta'arifi takaitacce ga abin da ake nufi da fuqahaul muhaddisina shi ne kisan dan karanta mana wata gaba ka ji abin da yake cewa yace wa amma fuqaha ahli alhadith al'amiluna bihi in aka ce malaman fiqhu daga cikin malaman hadisi wanda suke aiki da hadisi fa inna mu'zama himmatin himanuhum albahthu amma ani kitabillahi mafi girman abin da suke muhimmantarwa shine bincike a cikin ma'anonin qur'ani wa ma yufassiruhu da abin da ke fassara alqur'ani min as-sunani as-sahiha daga cikin ingantattun hadisai wa kalamin sahabati wa tabi'i da maganganun sahabbai da tabi'ai lahum bi ihsani wanda suke bin sahabbai bisa tafarki mai kyau wa an sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallama sannan kuma su bincike game da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa ma'rifati sahiha wa saqimiha da kuma kokarin sanin me ya inganta me bai inganta ba a cikin sunna thumma tafaqquhu fihima aw fiha sannan kokarin fahimtar sunna din wa tafahhumiha da kokarin gane sururinta wa wuqufi ala ma'aniha da sanin ma'anar sunna thumma ma'rifatu kalami sahaba sannan kuma sanin maganganun sahabbai wa tabi'ina lahum bi ihsani da maganganun tabi'ai fi anwa'il ulumi manzon da tabi'ai suka yi da su da sahabbai akan ilmomi daban-daban kamar yace min at-tafsir wal hadisi wa masail al-halal wal haram sanin fatawar sahabbai da tabi'ai akan qur'ani wajen fassara al-qur'ani ma'ana ba ya tafsiri sai a nemo maganganun sahabbai me suka fassara maganganun tabi'ai ne suka fassara za a fassara hadisi sai a nemo maganganun su me suka ce haka wajen masailul halal wal haram fassara me ya halas me ya haram me ya haramta me ya halasta me daidai me ba daidai ba wa usuli sunna da kuma wajen aqida me sahabbai da tabi'ai suka yarda da shi game da cewa qur'ani magana Allah ne game da cewa game da magana akan kaddara game da magana akan ceto game da magana akan fassara ayoyin alqur'ani wanda suka zo mutashabihai game da bayani akan rigingimin da suka faru tsakankanin su me makoma menene matsayin mutumin da yake so ya tsira ya ya kamata ya mu'amalanci wannan maganganun wannan suna cikin usuluddin sannan wazzudi war raqa'iq da bayani akan yadda ake gujewa duniya yadda ake takatsantsan da ita manhaji na annabi da sahabbai da tabi'ai game da tafarkin wato gujewa duniya yadda ake gujewa duniya ba irin wannan zuhudi na yan baya na sufaye da yan ɗariku ba zuhudi irin waɗancan kuma akwai littafan da suke magana akan waɗannan irin zuhudu su da jiya muke magana akan kitabu zuhud na imamu ahmad ibn hanbal baya da shi akwai wasu akwai akwai kitabu zuhud na al-imamu abin nan bayan na imamu ahmad akwai akwai wasu da dama kamar akwai na khallal akwai akwai su gasu nan birjik waɗanda zaka ga tafarkin zuhudi irin na mutanen farko ba irin na yan baya ba wanda zai koma zuwa ga ruhubaniyanci ko ya koma zuwa ga wani abu can daban wanda bai kama da asalin musulunci ba sannan ya ce wa gairu zalika da ire-iren waɗannan to wannan shi ne tafarkin malaman gaskiya gaba wannan kuma shi ne kamar ka ce kulasa na abin da ake ce masalafiyanci dogaro da alkur'ani wajen kafa hujja da sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama amma kuma bisa fassarar shi kanshi manzon Allah dan sallallahu alaihi wasallama da fassarar sahabban shi radiyallahu anhum da fassarar tabi'ai alaihim rahmatullah duk abin da ya yi ƙasa da wannan to sai in ya dace da nasu sannan yake karbuwa inda ya dace da nasu ba dama bai shiga cikin zamanin da aka samu shaida akan cewa zamani ne mai falala abin da ke cikin shi alkhairi bane haka ibn rajab bin al-hanbali yayi bayani akan wannan magana cewa fuqaha'u al-hadith malaman fiqhun hadisi to me tafarkin su wahiya isbatul nususi wal athari tabbatar da dukkanin nasoshi wal atharu as-sahabiyya da athar na sahabbai ala jumhuril hawadisi akan dukkanin daukacin abubuwa in suka zo yin magana akan fikihu to sai su tabbatar da nasoshi da maganganun sahabbai akan daukacin abubuwan da ke faruwa wa ma kharaja an zalika duk abin da ya fita daga wannan kana fi ma'anan asli sai a sa shi a ma'ana asali ya zama ya zama reshe kenan fa yasta'miluna qiyas da illa da ka su suna amfani da qiyas ba kamar ibnu hazm da ire-iren sa ba waɗanda suke su san ba sa so su ji an ce qiyasi ba sa so ba kuma kamar su kuma mutanen kufa waɗanda su kuma suke gabatar da qiyasi akan nasi ba daga su wanda suna aiki da qiyasi amma ya zama reshe akan nasi qiyasul illa shine zama ga ga abin da shari'a ta ce akan wani abu illa haramta shi sai ka samu wani abu wanda shari'a ba ta magana kai tsaye akan shi ba amma sai da da irin wannan illar sai a ce a bashi irin wancan hukuncin kamar misali yanzu abubuwan da ake sha na maye waɗanda ba sunan su giya ba a urfi na loba irin wiwi da sauran abubuwan shaye-shaye na hayaki shisha da makamantansu irin magunguna waɗanda aka samu matasa yanzu sun mai da su kayan maye suna shan overdose na ƙwayoyi ko ruwan magani kala daban-daban ga sunan don su yi tambele su yi marisa to yanzu waɗannan su ma tunda suna haifar da abin da giya take haifarwa na gusar da hankali da sa mutum cikin wani yanayi na hauka abin nan tamfarari da sauransu da maye to sun zama hukuncin su hukuncin giya sai a haramta saboda illar da ke ciki ire-iren waɗannan su ne kiyasu da illa wani kiyasu fi ma'anan asli da fahawar khitab sai kuma kiyasu ya shiga cikin ma'anar asalin zancen da ma'anar magana in zalika min jumlati dilalatil alfas domin wannan ya daga cikin jumlar abin da ake ce ma ma'anar lafuzza wa aidan farra'ayu kafiran ma yakunu fi tahqiqil marat yace kuma yana da kyau mu san cewa ita fatawa shine ar-ra'ayu su da dama takan kasance ne don ƙoƙarin tabbatar da almana ta farki allabi la khilafa bainan nasi fi istimalin ra'ayi fi wal qiyas fi tabbatar da wata fatawa akan wani abu wanda babu sabani tsakanin malamai game da halascin yin kiyasi a cikin sa ma'ana akan yi kiyasi ne akan abubuwan da malamai ba su yi sabani akan yiwuwar yin kiyasi akan shi ba fa inna allaha amara bil adli fil hukmi domin Allah ya umarni da ayi adalci wajen hukunci wal adlu shi ku adalci kad yu'rafu bir ra'yi ana iya gane adalci da ijtihadin malami wa kad yu'rafu bin nafs ana iya gane adalci da nafsi wato malamin da ya kai malami mujtahidi ko alƙali zai iya amfani da nafsi ya gane kaza daidai ne yayi hukunci da daidai zai iya amfani kuma da hangen nesa shi da firasarsa da gogewarsa ta yau da gobe ya gane menene ya kamata ya aure kaza ne bai kamata ya gane ba kuma zai iya yin adalci wajen an sanma mai haƙi haƙinsa komai da zalunci a tuka da zalunci ko yin sulhu tsakanin masu husuma ma'aurata ko masu bin juna bashi ko masu makwabtaka ko da suke da wani rikici na kasuwanci ko gado ko ta mu'amala zai iya yin amfani da hangen nesansa irin wannan hukuncin yace wani hada qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam dan haka ne manzo Allah yake cewa idan ijtahada al-hakim fa asaba falahu ajran idan alkali yayi hukunci sai ya dace da daidai to yana da lada guda biyu wa idan ijtahada fa akhta idan ko yayi kokarin shi na yin hukunci sai ya kuskure asalin abin da yake gaskiya alama fi nafsil amr falahu ajrun dan yana da lada daya ladan kokarin da yayi wannan hadisi ne tabbatacce al Imam al-Bukhari da Muslim sun fitar da shi da sauran malamai daga sahabi Abdullah dan Amr dan As radiyallahu anhu wa an abi kaga Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam alƙali wato damar kenan zai iya yin kokari wajen yin hukunci kuma kokarin nan nashi yana iya dacewa da daidai kuma yana iya kuskure daidai idan hakimu maqsuduhu alhukum bil adli bi hasab al imkan domin shi alkali abin da yake so yayi shine hukuncin adalci gwargwadon iyawarsa iya iyawarsa فحيث تعذر العدل الحقيقي للتعذر أو التأثر في علمه أو أمله كان الواجب ما كان به أشبه وأمثل وهو العدل المقدور هجم على مقاري كنا yace don haka fa haisu ta'azzar al'adul na hakiki a yayin da adalci na hakikanin adalci yake yiwa litta'azzur saboda wahalarsa ta'azzur shine wato abin nan ta'azzur rashin yiwuwa ya zama impossible shine ta'azzara au ta'assur ko kuma yayi wahala yayi sa'ab ba zai yiwu a yanke hukuncin ba fi ilmihi ilimin shi ya gagara abin abin ya gagari ilimin sa ko abin yayi ma ilimin sa wahala au amalihi ko kuma ya san abin a ilmance amma aikin ba zai yiwu ba ta fuskar ya ya zama ba zai yiwu ba gaba daya ko kuma yana da matukar wahala ko kana da wajibu to abin da ke kan shi anan ma kana bihi ashbaha sai abin da ya fi kama da adalcin nan na gaskiya ya fi kama yayi abin da ya fi kama da adalcin nan na hakika wa amsala abin da ya fi kusa da shi wa huwa al-adl maqdur shine sai abin da zai iya yanzu wannan gaba kawai ta isa ta sa a daina boko haram jama'a wannan kafa kawai inda da gaske ne ibn tamiya suke bi da suke cewa shi a yanzu na rayuwa da yake akwai abin da adalci wanda shari'a take so ba zai yiwu ba a bisa a bisa fuskar hakikanin sa sai dai ayi abin da za a iya to wannan abin da za a iya a lokacin shi ne abin da Allah ya daura mutane in kun tuna malam gani ya wannan fassara game da masail din da yan boko haram suke kawowa cewa ayi kaza ka ayi kaza kaza haramun ne da sauransu game da siyasa game da ilimin boko game da halin zamantakewa game da tattali misali yanzu game da bankuna na na riba dinnan da sauransu game da cakurin maza da mata a makarantun boko idan aka baka shugabancin iya wanda aka baka shugabanci to sai ka hana iya abin da zaka hana a nan wajen to wanda zaka iya hanawa shine in baka yi shi ba to Allah ya tambaye ka akai amma Allah bai tambaye ka akan abin da ya fi karfin hanawa ka ba don ba za ka canza sitar ɗin da ya ɗaya ba haka alƙali yanzu da ke alƙalanci a kotu wanda aka ba shi appointment na alƙali akwai hukuncin da ya san shi ba zai yawa da shi ba ma'ana ba za a ba shi dama ya kisasi ba ba za a ba shi dama ya zartar da hukunci akan jifa na zina ko ko bulala ta ƙazafi ko makamancinsu ba me aka ba shi dama iya kaza ko to iya wannan ɗin inda ya da shi ne ya yi laifi kenan amma sauran sai ya gan meye zai yi abin da zai zama kusa da wannan adalcin ko mun gane saboda akwai wurare da zamunna da yanayi waɗanda suke kawo haka sannan ta bangaren kuma ilimin ta yi ilimin sa bai kai ya san wannan abin ba to sai yi amfani da iya abin da ya sani wannan shi ake cewa al adl maqdur zai buga mana misalai akan su insha Allah mun ji sai mu ji misalan yace wa hada babun wasi'un fil hukmi fid dima'i wal amwal yace wannan babu ne mai faɗi game da hukunci akan jinin naki da dukiyoyi hukuncin da ya shafi jini kisa jini wani rauni ko kazafi ko makamantansu wal amwar da dukiyoyin mutane bashi kwace sata fashi kin biyan bashi da sauransu gado da abin da ke da alaka da dukiya wa gairu zalika min anwa'il qada da ire-iren waɗannan abubuwa daga cikin nau'o'in alƙalanci وفيها يجتهد القضاء أنا اللي القالي سكي اجتهاد أنا اللي القالي سكي ده محل اجتهادي معنى باس ده دامن اجتهادي دان تنزه كنشو كنشان الله ko canza abin da yake ma'aluma min addini da darura amma game da abin da ya shafi alakan mutane game da zamantakewa dukiya jini makwabtaka kasuwanci aure saki gado da ire-iren waɗannan uku din da alƙawura da sauransu to a nan alƙali yana da daman ya tasarrufi gwargwadon iliminsa gwargwadon gogewarsa gwargwadon abin da ya fahimta ya amfani da firasarsa ya amfani da abin da ya sani na yau da gobe da makamantar zai buga mana misalai akan insha Allah to kaga waɗannan su ne wuraren da ake cewa alƙali ya ishtihadi ya aiki da kiyasi ya aiki da kaza idan yayi abin da ya faɗa ko abin da ya take akan shi na hukunci in dai ba da son zuciya yayi ba iya kar ilimin sa kenan ko to baya zama abin zargi ko da ya kuskure sannan kuma ba ba, ba daidai bane shi na farko tukunna yayi abin da jahilci abin da bai sani ba ba daidai bane kuma yayi abin da wani wato abin nan ya hukunci kafin ya kai ga matukar iliminsa kamar da kuma ba daidai bane mutane su zarge shi ko su aibata shi saboda ya kuskure wajen hukuncin idan su daga baya ta bayyana musu cewa ya kuskure sai dai a yi mishi gyara idan za a iya mishi ko a mishi nasiha da sauransu duk zai ba mu misali akan wannan insha Allah bari mu karasa gabar mu ji misalan yace wa na'lamu anna ali radiyallahu anhu mun sani cewa sayyidina ali Allah ya kara masa yadda kana aqba min ghairihi bima ufhima min dalika sayyidina ali ya kasance ya fi sauran mutane sanin alƙalanci saboda fahimtar da Allah ya bashi a irin wannan ma anna sama'an nusus mushtarikun bainahu wa bain ghairihi tare da cewa nassoshin ya yi tarayya da sauran sahabbai wajen jin a bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya akai amma shi ya iya fahimtar wasu abubuwa da wasu basu fahimta ba saboda bambancin kwanduwar baiwar da Allah ya mutane da bambancin ilimi ko so kenan akwai nassi istinbatin shi ne akwai nassin da na san shi ka san shi amma zan iya gano wani abu a cikin wanda kai baka gano ba ko da tare aka koya mana ko da ma kai ne malami na akai kaga ai ba wai ya fi umar tsabara kyan ilimi ne ko zama da manzo Allah sallallahu alaihi ba dukkanin suna da falala dukkanin sabbai ne makusanta amma umar ya sha yin hukunci sai na ali ya mishi gyara har ya ce kada Allah ya sa na rayu a inda baka nan to ya akai ali ya iya hararo wani hukunci a cikin wani nasi wanda sauran sahabban da suka zauna tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba su hararo ba yana so maka ishara akan halaccin iya yin ijtihadi akan nasoshi dan gano wani abu ga wanda Allah ya mishi wannan baiwar da wannan ilimin ko mun gane wa inna ma dhanna kathirun minan nas al hajata ila ar-ra'yi al-muhdath yace wasu daga cikin mutane sun yi zaton cewa ana da bukata zuwa ga ra'ayi ne wanda yake baƙon ra'ayi a cikin addini shine irin wannan ra'ayin na tsuran ra'ayi babu dalili لأنهم يجدون مسائل كثيرة وفروعا عظيمة saboda suna samun matsaloli rassa masu yawa da furu'a masu yawa la yumkinuhum idkhaluha tahta an-nusus da za su iya shigar da su karkashin nasoshi ba su ta jin wasu fatawoyi da wasu maganganu da wasu abin nan matsaloli waɗanda ba sa iya shigar da su cikin nasoshi kama yujadu في فروع من ولد الفروع من فقهاء الكوفة ومن أخذ عنهم kamar da ake samun haka a cikin fikirin waɗanda suka dinga ƙirƙirar irin wannan rassan daga cikin mutanen ƙasar kufa da wanda suka bata farke su yana ishara ga abin da suke ce mashi alfikirul iftirabi a dinga ƙirƙiro mas'aloli sai a dinga tunanin me zai zama hukuncin su a ce mutum ne yayi kaza to in kaza ya faru yaya kaza mutum ne ya zina da matar shi bai san matar shi bace eh suna fana irin wannan mutum ne aka daura mashi aure da mata bai san ita bace sai ya zo ya gamu da wata mata sai ya dauke ta ya kai ta gidan shi ya je ya biya ta kudi da ake biyan kudin karuwa ya ya sadu da ita sai kuma da gari ya waye ko daga baya sai ya gane ashe ita ce matar shi da aka aura mai daga gari kaza yana ta zo wurin shi amma san da suka haɗu sun haɗu da niyyar yin zina ne kaga irin wannan shine alfikir iftirabi sai imam malik abin da suke cewa irin wannan tukuna ya faru ne in bai faru ba karka tambaya akai to amma su malaman kasar kufa sun ba kansu damar irin wannan sai su ƙara kuma rashin sai to kuma sai aka ɗauki cigi a wannan saduwa ya matsayin ɗan sai ta kawo irin wannan da ya zai ce a kan shi to kaga wannan sai karfi inda za ka shigar da shi kai da ka fara mu'amala da nasoshi su kuma za su ta kwana-kwana da sauransu sai mutum ne kai mace na kaya sai telan ya ce daga baya ka je karɓa telan ya ce ba ka kawo mishi ba daga baya kuma sai tela ya shawara ya tuwa ya ji tsoron Allah sai dinka ma kayanka ya kawo maka to zaka biya shi kuɗin dinki kuma zaka biya shi ba wannan yace za a biya wannan yace ba za a biya ba wannan yace kaza da sauransu irin wannan yana nan da yawa a cikin fiqhun mutanen Hanafiya suna yin shi don wasa kwakwalwa nuna cewa sun kware sun tumbatsa a fiqhu Allah gafarta musu yace wa jawabu hadha min wujuhihim amsar da za a ba su game da ire-iren waɗannan irin wannan miya ya za a yi da ire-iren waɗannan masa'ilu ɗin da ba sa shiga cikin nasoshi ya za a yi a haɗufa fuska ta farko in ji ibn taymiya anna kaseeran min tilka al-furu' al-muwallada al-muqaddara la yaqa'u aslan cewa da dama daga cikin irin wannan rassan da aka kaddara su aka bi su alfikirin istirabi to sam ba sa taba faruwa sun saba wa ɗabi'ar rayuwa wa ma kana kazalika to duk abin da yake ya zama haka lam yajib an tadulla alaihim nusus dama nasoshi bai kamata su magana akan abin da ba zai taba faruwa ba a ɗabi'ar rayuwa da haka daga cikinsu na farko kina akwai ma akwai a cikin a cikin masail na fiqh suna kasa su gida uku akwai ma ya qahu wala bud akwai abin da tabbas zai faru a duniyar nan babu makawa to irin wannan zaka ga qur'ani yayi magana akan su sunna ta magana akan su akan usul amma shine tabbas lalle za a mutu ko za a bar dukiya a baya bai taba yiwa a ce ba za a mutu a bar dukiya ba zaka shi sa qur'ani ya magana akan gado cewa an an mutu an bar wani a ba wani kaza an an bar su wani a ba su kaza an an bar su wani ga abin da za a ba su tabbas a cikin mu'amalar mutane za a samu cin bashi da Qur'ani ya tsaya magana akan haƙoƙin bashi dalla dalla to wannan shi suke cin ma ya qa'u wala bud abinda dole sai ya faru haka kisas lalle ne a rayuwar mutane tun da dan gida annabi adamu ya kisan kai din nan mutane ba su gushe ba suna kisan kai ba su gushe ba suna zubar da jinin junansu da haka Allah ya magana akan kisasi ina fata mun fahimci wannan to sai kuma akwai ma yutawaqqa'u uququhu abinda ake sa ran zai iya faruwa bisa ɗabi'ar mutane zai iya faruwa to sai Qur'ani ya dauki mataki na kawo mishi wato saddu zara'i katange faruwarsa shine yiwuwar faruwar zina in aka samu khalwa da Qur'ani ya sa ka'idoji suna sa ka'idoji game da abin da zai hana iffa kau da kai suturta jiki hukuncin kusa da suka shafi sallama da tsarewa da sauransu duk ga su nan dai akwai yiwuwar mutum ya ci bashi a manta nawa ne ko ya ce bai ci ba ko ya mutu bai biya ba da sauransu ana tawakkuin faruwarsa ba dole bane ya faru amma ana tawakkui guda Qur'ani yace in za a ci bashi a rubuta ko mun gane irin usul din in za su bashi a rubuta saboda a san nawa ne kuma yaushe ne da ya za a biya da ire-iren wannan haka qur'ani ya ce a kafa suna ta ce a sa shaidu game da ire-iren abubuwa irin na alkawari da aure da makamantansu don kore duk wata zari'a da za a samun barna sai kuma irin wannan shine ma la yu'lamu wuqu'uhu wanda ba a san zai faru ba to sai a bashi har sai in ran da ya faru ran da ya faru sai a nemi shi mafita to kuma Allah cikin hikimarsa bai wofantar da wani zamani daga malamai da za su iya wakiltar addinin musulunci akan irin wannan ba Allah bai taɓa wofantar da zamani a cikin zamanin musulunci wanda zai sa musulmi su wofanta daga wasu wanda za su kare musu irin wannan faɗan ba shine abinda yanzu akwai misali akwai wanda suka faru a yanzu wanda duk da wannan fiƙon iftirabi din waɗancan malaman ba su taɓa tunanin faru su kuma yanzu sun faru kuma malaman sun ci suna da maganganu a kansu misali mu ɗauka game da abin da ke faruwa a duniyar likitanci na zar'ul aba sanya wa wasu ƴan adam gaɓoɓin wasu transplant da ake a cire hannun wani a sa wani a cire idan wani a sa wani wani ya bada kyautar kwakwalwar shi ya ce in ya mutu a cire da sauransu malaman sun ce wannan babu sa da maganganu a kai irin wannan abin da ake na hybrid abin nan kiwo na halittu ta fuskar canza musu ɗabi'a su zuwa wata ɗabi'a ta daban nan da nan su girma su zama sun yi nama ko sun yi nono ko sun yi kiba wannan ma sabon abu ne malam sun ce suna da maganganu akan kunce kunce shi maganganu ga sunan akan kusan komai da ke faruwa akan wannan a wannan zamanin namu in ka kalli hanyar harkokin kimiyya da fasaha gine-gine kere-kere tattali kasuwanci sadarwa akwai abubuwa da suka shigo da dama haka abinci sutura malamu sun ce na wannan zamanin suna da fatoyi akai to sai su yi na zamanin su zamanin da za su zo kuma Allah zai kawo wasu zamuna da za wasu abubuwa da bai bai su kuma Allah a wannan lokacin zai kawo malamai da za su wakilci wannan wannan ya fi zaman lafiya akan fiye da abin da su malaman kufa da suka yi shine yake cewa la yaqabu aslan wa ma kana kadhalika lam yajib an tadilla alaihi nusus wanda ya zama haka nasoshi ba su da bukatar su magana akan su wa man tadabbara ma farra'ahu almuwalliduna duk wanda ya tsaya ya kalli abinda masu haifar da wannan zantukan suka yi min alfuru'i daga cikin rassan fikihu fi babul wasaya game da abin da shafi wasiya wa talaq da saki wal aiman da rantsarantsi wa gairi zalika da makamantar su a rima sihhata hada bai san gaskiyar wannan za ga suna faɗan maganganu akan hukuncen hukuncen saki idan mutum yana da mata ya kira wata wata ta amsa ya ce na sake ki daga baya ce ba ke nake nishi ba wanci suna da irin wannan maganganun idan mutum yana da aure wanda yake da aure fiye da daya ya zama a cikin auren akwai wanda bai inganta ba in yace na saki matata guda daya suka ce to wannan sakin ba zai auka kan wacce kan wacce zai auka kan wadda auren ta ya inganta ko wadda auren ta bai inganta ba kaga dai wannan tafri'at ne wanda suke yace mafi yawan su ba su da asali zaka zaka gane inganci wannan magana idan ka kalle su an yakuna tilka an takuna tilka alwajh thani na biyu an takuna tilka alfuru' wal masail mabniyatan ala usulin fasida ko zama an gina waɗannan usul din ne akan wasu asaloli wanda suke mabarnata ne faman arafa sunnata bayyana hukma zalika al-asl wanda ya san sunna sai ya gane hukuncin wannan asali fasaqada tilkal furu al muwallada kullah sai wannan rasan gaba ɗaya su fadi shine kamar misalin da muka yi game da musula da suka faɗa a cikin fiqhun hanafiya kamar misalin da suke yi game da hadisin inama da amalu bin niyat da bayani akan cewa halaccin shan abu mai maye akan wannan suka gina shi abinda yake bada maye wanda asalin shi ba da nufin giya aka yi shi ba ta ce aka dama ta kwana ko tsini ko zoɓo ya kwana sai ya zama ya yi famentin yadda zai iya bugarwa suka ce za ya ci gaba da sha matukar ba don jiya aka yi shi ba asla sai suka yi hujja da innamal amalu bin niyyat kaga wanda ya san hadisi ya san ka'ida alhamru ma khamarat aqal giya shi yadda abin da ke iya canza hankali ko kullu muskirin haramun duk wani abu mai sa maye haram ne to kaga wannan shi asalin da aka gina shi akai ya rubuce da aka ba ba da bukata zuwa gare shi tunda asalin da aka gina shi aka ya riga ya rubuce sannan sai ce wa hadha kama fara'ahu sahibu al-jami' al-jami' al-kabir wannan kamar da aka samu mai littafin al-jami' al-kabir yayi irin waɗannan tafri'at din gashi a ƙasa ne tahqiqi yake cewa la'allahu kitab al-jami' al-kabir lil-imam Muhammad ibn al-Hasan ibn Farqad al-Shaybani sahibi abi hanifata ina ganin wannan kamar littafin nan ne mai suna aljami'ul kabir na malam muhammad dan hasan dan farkat ash-shaybani dalibin abu hanifa wa qad na'atahu al-khatib bi imam ahli ar-ra'i wanda khatib ya siffanta shi ce limamin yan ahli ar-ra'i ne wuri da muhammad bin al-hasan an haife shi sanata 31 ba'da al-mi'at al-ula wa tuwfiya sanata 79 wa 80 ba'da al-mi'at al-thamina ya rasu da shekara 189 Allah ya gafarta mishi tarjama sana cikin littafin wafayatul a'yan da al-jawahir al-mubiyya fi tarajim al-hanafiyya kenan da littafin tarihu bagdad da al-firsat ta ibn al-nadim da littafin mujam al-muallifina na rida kahala da kuma al-alam ta khairuddin zarkali duk waɗannan sun mufassin tarihin sa to wannan malama a cikin littafin sa ya ta kawo abin a maganganu ire-iren waɗannan fa inna ghaliba furu'ihi ibn taymiya yake mafi yawan abin da ya rassanta kama balagana kama da labari ya iskin an imam abi muhammad al-maqdis daga malam abu muhammad al-maqdisi annahu kana yaqulu yana cewa masaluhu masalu man bana daran hasanatan misalin shi misalin wanda ya gina gida ne mai kyau ala asasin magdurin eh magsurin ko amma akan fili wanda yake na kwace ne mutum ne ya kwace filin wani sai bu sai ya gini akai gida mai kyau falamma ja'a sahibul asas wanda yake da wannan fandisho din da yazo ya gani wa naza'ahu yayi jayayya da shi ala fil asasi game da fandishin din gidan wa qala'ahu kuma ya kwace kayan shi kaga in hadamat tilka daru to gidan ya rushe kenan gaba da shine zama furu'in da suke kafawa furu'at ne wanda suke ba masu asali ba tun dama can an gina su akan wani asali wanda yake maras kyau shine kamar a ce ka zo kayi gini a filin wani kaga tun da baka da asalin to ka samu matsala kenan abin da yake so mu ƙara tattaunawa a ran shine maganar da ya faɗa cewa kunji ya faɗa mana wannan shine reshe na biyu zai zai ƙara mana bayani a kansu to amma kafin nan mu sani da cewa kamar yadda muka ambata waɗannan ƙa'idojin da yake ta magana a kansu galibi wanda suka shahara da su sune mazhabin hanafiya wanda suka gina maganganunsu akan galibin kiyasi sai suka samu waɗannan irin matsaloli wannan kuma bai nuni zuwa ga rashin halastin amfani da kiyasi gaba ɗaya kamar yadda muka ambata kuma bai nuni zuwa ga cewa alƙali ba zai yi ƙoƙari wajen gano abubuwa ba kuma ba zai nuni akan cewa ba za a gyara ma wani alƙali wani abu da yi ba za mu iya ɗaukar misali daga faɗin Allah subhanahu wa ta'ala wa Dawuda wa Sulaimana in yahkumani fil harfi iz nafashat fihi ghanamul qawmi wa kunna li hukmihim shahidin fa fahamna Sulaimana ko da kullum atina hukuman wa ilma Allah ya ce Dawud da Sulaimana suna kafa suna yin ka ba su labarin annabi Dawud da Sulaimana da suke hukunci akan labarin waɗannan dabbobi da suka shiga gona suka yi nafashat shine suka yi kiwo da daddare sai Allah ya ce wa kunna li hukmihim shahidin mun kasance muna muna mun shaida hukuncin nasu ya amfani da lafazin jam'i ko dai saboda halittun fara jam'i daga biyu da cewa kunna li hukumi hima ba ko kuma saboda bayan shi Sulaimana din da Dawuda sannan kuma akwai mutanen da ake musu shari'a kaga ne sun zama taron mutane kenan wa kunna li hukumihim to yadda abin ya tabbata a kisar shine annabi baban shine Dawud ko yayi hukunci cewa to mai gona da mai shanu su canji mai gona ya shi shanu mai shanu ya shi gona shi kenan su tafi abinsu da suka fito suka samu suleiman ya tambaye su sai kuma ga baban cewa to wannan hukuncin ba daidai bane kaga yanzu wannan qur'ani yana halaccin muraja'anta alkali kenan daga wani na kasa da shi ko mun gano yayi hukunci amma gashi wani ya muraja'ance shi kamar sayyidina ali yake muraja'antar umar dan khattab radiyallahu anhu kuma da ya muraja'ance shi alkali ya saurare shi kuma ya da hukuncin sai ce a ina ganin abban mushi shanun ne ko raƙuman zuwa ga lokacin da shi kuma wancan zai gyara masa gonarsa shi kuma yana iya cin moriyar nonon su da hawan su gwargwadon wannan lokacin shine Allah ya yaba ma wannan cewa fa fahamna Sulaimana muka fahimtar da Sulaimana yadda ya kamata a yi kuma wa kullum atainahu hukman wa ilma kuma kowanne su dama yana da ilimin shi da hukuncinsa kaga duk da ke wasu malamai sun gabaru suna cewa ai annabi dawud bai yi kuskure ba amma wannan ta'awili ne kawai zahirin magana shine yayi hukuncin da ba shi ya kamata ba to kaga yayi iya nashi istihadin iya abin da ya tike zuwa gare shi da shi hukunci kuma waɗannan bakar manta annabawan Allah ne ma'ana da Allah ya so su hukunci da asalin wahayi da sai musu wahayi kawai amma dan wata karantarwa Allah ya bar su su yi hukunci da iya fahimtar su dan hakan ya zama hujja da dalili akan halaccin alƙari ya gina hukuncinsa a bisa fahimtarsa da bisa abin da ya sani ko ya gane sannan annabi sallallahu alaihi wasallam shi da kanshi sallallahu alaihi alaihi yakan faɗa ma masu kawo ƙara cewa kar faɗayan ku yazo ya faɗayan iya juya magana idan ya faɗa mana abin da ba gaskiya ba bisa fahimtar wannan abu na ba shi abin da ba raban shi ba to na yanka mishi wuta kaga shi ma manzo Allah sallallahu wannan yana nuni zuwa ga yana hukunci na alƙalanci da mene da ijtihadin sa Umar dan Khattab yana daga cikin alƙalai da suka shahara a cikin musulunci wajen iya alƙalanci da firasa da hangen nesa labaran shi akan wannan suna nan da yawa tun manzo Allah yana raye sallallahu alaihi wasallama awwaliyat Umar da waɗanda ya faɗa Qur'ani ya goyi bayan sa Qur'ani ya sauka da lafazin maganarsa game da sitarta mata game da ainihin wato makama ibrahim ga sunan burjik awliyat umar kan tantafin kitabul awliyat da kuma abqariyat umar na na wannan da misran abbas mahmud aqqad akwai labari da ibn qayyim ya kawo a cikin tafin at-turqul hukmiyya fi islahi ar-ra'i wa ra'iyya umar dan khattab aka waye gari kai a madina yana halifa sai aka gagawa aka gagawa ta wani matashi yayi duk iya binciken shi bai gane wa ya kashe wannan matashin ba sai je har sallar dare yake yana cewa Allah ka sa na gane wanda yake sannan yadda salaf suke da muhimmantar da neman mafita game da kisasi jama'a saboda walakum fil qisasi hayatu ba kawai ba ce an yi kisa kawai shikenan ba kome Allah ya kiyaye kawai a dan ba mutane hakuri gobe za a kara kashe wani kamar da muke rayuwa din yanzu ba ruwan hukumar yan sanda ko SS da da jinin mutane babu ruwan su kawai a kashe manyan mutane alƙalai shugabanni malamai ministoci a ƙasar nan ba wanda ba kashe ba amma babu ruwan kowa har yau ba a sake jin labarin wata magana game da ita shi sa ake ci gaba da kisa an zama kawai kamar kamar rayuwar dabbobi a cikin daji Umar har addu'a yake yana neman Allah ya bashi fahimtar ya zai ya gane wanda yake sannan aka ce bayan kamar shekara guda ko wata tara sai aka tsinci jariri kankani sabon haihuwa a daidai wurin da aka yi wannan kisa kawai sai ya ce Allah ya nuna mini waye kisan nan sai kira wata mata ya ba ta dan ya ce ki je ki bashi nono za mu baki nafaka duk mata ta zo karɓar shi ki ba ta shi ta karba kar ki hana ta ma'ana wata za ta gan shi ki ba ta shi yace amma duk mata da ta in ta karɓe shi ta rungume shi ta sumbance shi ki zo ki ga mu ita ce uwar shi ko mun gane ana nan sai wata mata ta aiko cewa a kawo mata yaron ta so ta gan shi a kawo mata shi gidan shi gidanta sai wannan mai aiki ta tambayi Umar ta ce Umar ce a kai mata amma ki bi su ki ga abin da za yi ana zuwa ko ile abin da ya faru kenan wannan mata ta karbe shi ta rungume shi tana har tana hawaye ana zuwa ga Umar kawai ya dauki takobin shi yace na ga gidan da aka kisa kaga kai har yanzu a labarin ba za ka gane me ya hada jariri kuma da kisa yana zuwa gidan wani daga cikin ansarawa ne ba a bace sunan shi ba a cikin kisa yace mishi nazo wurin wance ne yarka na ji labarin tana bauta tana ibada shine nazo in kara mata wa'azi ta kara kulawa da bauta suka shiga umar ya ce a banna da ita daga ni sai ita ana barin shi da ita kawai zara takobi ya ce ki gaya mun gaskiya ki kika kisa rana kaza ya ce in ba ki gaya mun ba zan kashe ki a nan wajen har mai labari yake cewa wa kana umaru la ya kazibu da ya ce zai kashe ta nan ba wasa yake ba ba rana ba to da aka yi haka sai ta ce to zan gaya maka gaskiya umar kaji kaji kaji asali wata mata ce muke zaune da ita tsohuwa ta ce za ta kawo mini yarta ta zauna da ita tunda ita ba ta iya zama tana min hidima ba da ta kawo mini yarta wata rana yar ba ta nan sai wani ya shiga irin ta mata ya zo da nufin shi ne yar zai mini hidima irin wannan hidimar ban an kara ba cikin dare kawai na ji shi yana saduwa da ni shi ne na da bukani kuma na lama mashi a cikin shi shi ne ya mutu shine nasa aka jagawa aka je aka aje a nan inda ka gani kuma shine na dauki ciki daga wannan saduwa da na haihu shine na yadda dan ayi da na kashe uba sai Umar ya shi mata albarka ya mata addu'a yace ba komai ya fita abin shi bai ga kowa ba a gidan yace ku gaba da kula da yanku kaga tsabar hangen nesa ne kawai wannan tunanin tunanin da kai ba za su ba gare ka ba sai wanda Allah ya ilhama zai wannan to Umar kenan akwai wani alƙali Iyas ibn Muawiya wanda shi ma malam malam Ibn Qayyim ya ba labarin shi da irin abubuwan da yake na hangen nesa shi ne aka taba kawo mishi alƙalanci na rikicin kuɗi din nan wanda wani ya ci bashi ya ki biya aka kawo shi yace shi ƙarya yake mishi ya tambaye ne kuɗin a daidai ina kuka yace a wuri kaza gindin wata bishiya yace ka je ka ce bishiyar ta mutu ba da shaida ce bishiyar ranka da yace kwarai kwana ce ka je ka kira mun bishiyar ta zo ya tafi dan bin umarnin alkali shi kuma wannan ya zaunar da shi kawai ya ci gaba da alkalancin shi yana ta sauraron masu kararraki can an jima sai ya ce ma wannan wanda ake tuhuma kana ganin yanzu ya kai wajen nan kuwa sai ce a wajen fa da nisa ranka da yanzu bai kai kawai sai ya ce yan sanda su kama shi a ga mushi wayo ne kawai wannan kirasa ce ya mushi to kuma haka aka taba kawo mishi wani alƙalanci har ila yau kamar da shi dai sake ba labari da aka zo wanne ya ce yana bin bashi kaza da aka tambaye shi kana bin shi bashin ka ci bashin shi sai ce gaskiya ne na ci kawai sai ce bai da wannan itirafin ba ƙarya ne in ji alƙalin ya ce kai bai daba ƙarya ne ba bashi ba ne akwai wata a ƙasa ya ce da haka ku tafi kawai ku tafi ba zan yanke wannan hukuncin ba ku je ku dawo bayan lokaci sai na yi tunani sai na kusa shi suka ce amma alga ta malam mutum ya yi itirafin ya ci bashi ga wanda aka ci bashin shi kuma ya yarda an ci bashin shi kai kuma ka ce ba haka ba ya ce daɗewa ta a wannan harka ta gaya min cewa wannan magana da suke faɗa ba daidai ba ce babu yadda zai mutumin da ya ci bashi irin haka kuma ya yi da zai yi itirafin ana bin shi bashin kuma a ce har sai an bugun alƙali idan kuwa kafin duk inda ya ba su su dawo ya yi sai wani ya kawo ƙara wani dattijo cewa ɗan shi ya samu labarin ɗan shi sun shirya mai makarƙashiya shi da wani abokinsa cewa za su yi iddi'a'in yana bin shi bashi dan alkali ya rufe shi shi kuma ya zo ya biya kudin don uwar shi ta matsa sai an biya kudin an sake shi shi kuma in an ba shi sai su je su raba yadda ka gado mutane har yanzu suna irin wannan ko yanzu a zamanin kidnapping din nan ma ana samun wanda yake kidnapping din kanshi ya ɓoye kanshi ya bugo waya yake sai an biya kudi ko ran nan an buga labarin wani aka cewa ya ɓoye kanshi ya ce a kawo kudi daga bayan sanda suka kama shi sarkin da ya ɓoye kan shi to gaji ku sarki ya gaji wani sarki ne ya ɓoye kan shi ya ce a biya kuɗi haka akwai alkali shurai abu umayya ko wanda ya shahara alkali ne shekarar shi sittin yana alkalanci a kasar kufa an ce tun yana matashi wanda ba shi da gimu yake alkalanci tabi'i ne babba daga cikin tabi'ai wasu ma suna ganin yana da suhuba amma dai sayyar magana shine tabi'i ne wanda ya rayu kusan shekara tamanin a duniya alkali ne a kasar kufa shekara sittin yana alkalanci in banda lokacin da wannan ya zama halifa abdullahi zubair da ya sauke shi amma tsawon rayuwa tun daga zamanin umar har zuwa wannan lokacin da ya rasu shi alkali ne to zaka ga labaran shi nan da yawa na irin wannan firasar da yake da ita da iya gano gaskiyar da ke cikin wata shari'a ba sai kun faɗa mishi yana iya gano ta da yawa suna nan irin waɗannan in ka karanta nan tafin na ibn al-qayyim at-turuqul hukmiyya fi islahi ra'i wa ra'iyya yayi magana akan ka'idojin alƙalanci nasoshi na qur'ani sunna to har yanzu yana magana akan irin wannan abun na firasa da istihadi da wane ne ya ta kawo su har da qur'a din kuma duk ya da martani ga masu inkarin yiwa waɗannan abubuwan ya kawo da maganganu har ma ya kawo labarin alƙalai wanda suke Allah yake iya nuna musu ma mafarki za su iya shari'a idan ta zama musu ta yi musu wahala sun kasa gane ta sai su je su da daddare su yi sallah su yi ibada su roki Allah ya ba su mafita wani alƙalin kawai sai ya ga wani mafarki da zai mishi ishara zuwa ga ma'ana abu kuma wannan yana faruwa ko malamin mu malam albani rahimahullah ya sha mu labarin wasu abubuwa da yayi na ruqya wasu a mafarki yake garin fasararsu zai samu rikici da akan raba wani rikicin aure ko wani rikicin da aljani ya hada da sauransu wani lokaci sai ce sai dai kawai a mafarki sai ga wani abu da zai mishi ishara akan ga yadda abin yake ko kuma kawai haka nan kawai kana zaune sai wata fikira ta faɗo ma kuma jama'a kusa din nake kawo wannan kawai shine in ka ba Allah shine asalin sirrin kawai in ka ba Allah ne kawai Allah bai maka wannan in ba ka bin Allah kaga kana samun irin wannan ko to yesu daraji ne kana cikin matsala kenan domin zai iya kai ka ga halaka Allah ya tsare mu sannan kuma karka zama kana da uju kana kana jin kana burge kanka nan kuma shedan zai zo maka na'am eh ah Umar dai bai mata hukunci bai mata kisasi wannan ma cikin ijtihadi shi ne saboda ai tayi ne don tsiratar da kanta ba ta nufa ciki fa bane to haka Umar sai ga dacewa ba sai an mata wani hukunci ba sai sai rabu da ita alƙali na da yancin yi haka idan idan mutumin ya zama wanda yake da buƙatar zuwa ga abiyadiya ne sai ya cire a cikin baitul mali sai ya biya diya sai na Usman yayi haka game da Ubaydullah dan Umar wanda yaje kashe wannan abokin wancan shedanin da ya kashe Umar Abu Lu'lu'a yana da wani aboki wanda ya musulunta ko shi ma amma an ce an gasa suna mitin kwanaki sun dade suna mitin gab da kashe Umar da haka Ubaydullah sai kawai ya yanke hukuncin cewa to hadda wannan mutum a cikin jinin baban shi kuma sai dauki doka a hannun shi ya je zinda mashi ya kashe shi aka kama shi aka rufe shi da aka zo aka tattauna sai sayyidina Usman yake cewa ba zai je je a kashe Umar yau kuma kashe dan sa ba da haka wannan mutumin bari in biya diya a kansa maimakon kisasi duk da haka baba jinin shi ta ba banza ba to alƙali ko shugaban musulunci yana da yancin ya haka kamar da yake da yancin kuma ya ce ya yafi kaga ai ta wannan bai mata muhakama ba ballantana amma gashi ta yi itirafi to yana da yancin kuma bayan muhakama yana iya cewa ya yafe kamar da manzo Allah sallallahu alaihi ya ce ma sahabbai da sun bar ma'iz ya zo ya kare ta kanshi ma'ana a bashi wata dama abin da ake so da ya zama alƙali abin da yake ko shugaba abin da yake ya zama iya abin da ya tike mishi na adalci kenan ba san rai ba ba yana yi ne irin don ya feburin wani bangare ko don ya wulakanta wasu ko don ya ci zarafin wani ko don wata maslaha tashi ta kanshi ba ya zama asali wannan shine abin da ya tike a kai to in yi haka insha Allah ya tsira kuma Allah zai dinga bashi gamdakatar gurgurdan hali akan haka wallahu a'lam na'am Mm. Eh. to ta yi watakila abu yana da alaka da psychology din shi ne bayi yake samun natsuwa da sauransu ko wani za ka kasan da yake cin abinci wani sai yana sallah yes wani akan halin tafiya ya danganta ga irin kwakwalwar mutum sanda take zama abin nan tana da refresh abin nan yanayi ya danganta ne ba babu wani iskali a kaka inda abin bai da wani alaka da wani bokanci ko wani siddabaru babu matsala kai insha Allah wallahu a'lam malam ya ci gaba da cewa kadalika al-furu'ul azimatu al-madhkuratu fi kitab al-ayman haka nan rassa waɗanda suke masu girma waɗanda ake ambatan su a cikin kamar kitabul aimani wato babukan da ke bayani akan rantsuwa da hukunce-hukuncenta wa banaha ala ma kana al-mufarriqu ya'taqiduhu min madhhabi ahli an-nahw al-kufiyyin wanda ya gina ta akan abin da shi wannan malamin yake kudircewa na mazhabin malaman nahawun kasar kufa fa inna asla babil aimani ar-ruju' ila niyyati al-halifi wa qasdihi domin asalin abin da ake yadda da shi a babin rantsuwa shine komawa zuwa ga niyyar mai rantsuwa da kuma manufarsa suna ilal qara'in al haliyati dallati ala qasdi sannan zuwa ga kuma wasu qarinoni waɗanda suke nuni zuwa ga abin da yake nufi wa ka sababil yamini wa ma hayyajaha kaman dalilin yin rantsuwar da kuma abin da ya motsa shi rantsuwar wato sukan yi dabara ne sai mutum ya rantse daga baya sai ce shi ba akan abin da ya rantse ba kenan sai amfani da ta ka'idar nahwu ya ce to ai bai yi jazma ba ai bai sa harafin rantsuwa wanda yake nuni zuwa ga rantsuwa ta gaske ba da makamantansu ma'ana idan rantsuwa da ya kamata ya ce wallahi ne sai kawai sai ya cire wawun din sai ya ce allahi daga baya sai iddiyayin cewa shi bai kaddara harafin rantsuwa ba abin da ya kaddara harafin jarrar a firru ilallahi yake nufi ko mun gane suna yin wannan dabarun to da wannan takadirin na nahu sai ya saryantar da haƙƙin da ke kansa ko yana cewa shi ba rantsuwa yi ba ko malami ne fatawa ya bashi fatawa cewa za a iya ma wannan rantsuwar ta aure ta kuma ba rantsuwa ba ko mun gane da kyau idan mutum ya ce ya yi rantsuwa akan wani abu rantsuwar na nema ta kama shi to da aka je gun malami sai ya kokari nuna mishi ai rantsuwa ma ba iya ya zama ma ba rantsuwa bace ba tare da niyya ba alal misali shine akwai halifa da gaskiya halifin Bani Abbas Abu Ja'far al-Mansur da ya taba zuciya ya ce matar shi in ta kwana a inda ba mulke shi bane to ta sauko shikenan kuma da hankalin shi da jikin shi sai ne malamai a bashi fatawa yanzu ya za a yi kenan aka rasa malamai suka ce ina rantsuwa ta kama ka in cewa daga nan zuwa faduwar rana inda tana cikin inda yake mulki to ya sake ta kuma gashi lokacin la'asar mata riga ta yi sannan kuma duk inda za a bi a duniya a lokacin sai an yi tafiya kamar farsahi hamsin kafin a wuce iyaka mulkin shi kama ce daga nan zare misali zuwa maiduguri ko zuwa lagos ko ta ko ina kaga ba jirgin sama babu sai dai doki shine shine mafi saurin abin tafiya doki ko rakumi sai aka samu wani babban malami a cikin hanafiya nan sai ba shi fatawar cewa to ta ta shiga masallaci ta kwana saboda masallaci ba cikin mulkin shi mulkin Allah ne shike da kuma sai da wannan fatawa kaga wannan ita ce hila din har akwai littafi kitabul hiyar littafin dabaru wanda ake dangantawa wai zuwa ga Imam Abu Hanifa amma sayar magana ba littafin shi bane amma dai galibi ra'ayoyin su ne a ciki sai mutum ya rantsuwa akan kaza sai su zo su ce mishi to a duba wannan lafazi ya faɗa rantsuwa lafazin da ya faɗa din sai su mishi da irabin shi ba rantsuwa bane shi yake nufi da mazhabu ahlin nahwul kufiyina kaga anan ba a duba kawai ai ga manufar da sai ko kuma ga abin da ya sa yi rantsuwa sai su duba lafazin ko wata dabara su canza rantsuwa sun ila al-urfi sannan za a duba al'ada allazi min adatihi takallumu bihi wanda a al'adan mutanen gari kaza ko yare kaza idan suka faɗi wannan maganar rantsuwa ce kuma gane yanzu misali a a garuruwan mu nan na Hausawa da da Fulani da Warbawa da Nufawa akwai lafazin da muke faɗa na rantsuwa ta yiwu a wajen wasu ba rantsuwa bane to amma tun da muna faɗar su da niyyar rantsuwa to idan mutum ya yi su wannan rantsuwar ta kama shi misali mutum ya ce ya sun kuma rantsuwa ce a gullumi ko ya ce idan ba sakwace ne ce ya sha bala'i ita ma rantsuwa ce inda ya yi ta da niyyar akadu na rantsuwa in ya karya to ta kama shi sai mata kaffara nan ba ana kallon zuwa ga kasancewa ta ta halatta ko bata halatta ba tukunna amma dai fa ma aqattumul aymana ko abinda ka kulla da rantsuwa to za ta kama ka to idan malamai irin wannan sai ga shi mishi to ai wannan ma ba ma rantsuwa bace saboda ma ai cewa kai ka sha bala'i ka sha bala'in ne ina bala'in da ka sha to tawili ne wannan ba a karban shi sawabin kana muwafiqan lil lughati arabiyya shin wannan rantsuwa ta dace da harshen larabci da ka'idar nahawusa aw mukhalifan laha ko ku ta saba wa ka'ida فإن الأيمان domin suran tsarance wa ghairaha min kalamin nasi da sauran maganganun mutane ba'dihim li ba'd tattaunawar da mutane suke da junansu fil mu'amalati a gurin mu'amala wal murasalati da sakonni sakonnin wasiƙa ko a yanzu sakonni na katta kwana da ake aikawa da waya wal musannafati da rubuce-rubucen su wa ghairiha da wasunsu tajma'uha kulluha dilalatul lafzi ala qasdil mutakallim wa muradi abinda ake nema shine abinda lafazin yake nufi a bisa manufar mai magana me ka faɗa a cikin zancenka in an faɗi kaza me ake nufi ko me kake nufi da shi misali misali za ka yi ce mutum ka ci abu kazanka yanzu ka ga magana da ka faɗa dilalatul lafzi a gun ba hausa shine zagi ne wannan cin zarafi ne sannan kuma ka faɗa da nufin zagin ne to ya hau kanka abin da yake hawa kan mutum da hukuncin zagi ya hau kanka wani ba zai ce to ai yanzu wannan an fassara shi da larabci za a ga ai ba ba ma zagi bane abin da ake nufi da gaisuwa ko ta'aziyya ka faɗe shi da nufin gaisuwa da ta'aziyya ito gaisuwa da ta'aziyya in kuka faɗa da nufin hikaya ne fa irin na matsayin hikaya labari kake bayarwa alal misali duk ire-iren waɗannan za a duba ma'anar kalma da kuma kasadinka wajen faɗan shi dole sai an duba game da kulla alkawari game da kasuwanci game da aure game da saki game da sauransu al misali yanzu jama'a aure an san abin da shine yin aure a al'adar mu da addinin mu duk abin da ba wannan ba an san ba aure bane an san shine sai an yi siga sai da shedu da sauransu to ko da an yi wani yanayi wanda babu ya yi kama da wannan amma sai zama a al'ada da kasadinmu ba da nufin aure muke ba bai zama aure ba misali yanzu zuwa gaban magistrate a kotu wane da wance da baban wance da baban wane shaidu an ɗaura aure an sa stamp saboda ana son misali za a yi musu biza za su tafi wata ƙasa amma ba a zo an yi irin ɗaurin aure da ake na zaure ba hanyar su zama miji da mata ba tare da cewa gashi an rubuta a rubuce amma tun da a al'adunmu ba su zama miji da mata ba ba miji da mata ba ne to haka sa rana haka baiko haka kai sadaki da makamantansu saboda al'adarmu ba ta yadda da haka ba don al'adarmu da zara an ɗaura aure ba wanda ya ƙara maka tambaya to ya halasta ya sadu da ita ba wanda zai wannan tambaya amma duk waɗannan abubuwa idan an yi su za a zo ana wannan tambayar kaga kenan sai a koma asali ko mun gani ana zuwa a yi takarda ana zuwa a ba da sadaki ko a kai baiko ko a yi sa rana sai abu ana tambayan malamai to ya halasta su sadu to ya nuna cewa ba ku yarda aure bane ke kuma a cikin tunanin ku akwai wani ragowar abin nan ragowar abin da kuka san bai faru ba ko mun gane to irin wannan duk suna nan sai an kalli al'adun mutane da mu'amalar su da sauransu wa kazalika mutanawwu ita wa zalika mutanawwu'un bitanawwu'il lughati wal adat wannan kuma duka yana caccanzawa gwargwadon caccanzawan harsuna da al'adu shine dama daga cikin usul na shari'a akwai wannan al'adatu muhakkimatu al'adar mutane wadda bata saba wa addini ba bata saba ma'arufi ba ana aiki da ita a wajen kafa hukunce-hukunce na mu'amalat to gashi dai karatun jama'a ba a wani nisa ba gashi kuma lokaci yayi za mu saurara anan sai Allah ya kama darasi na gaba subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik